إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin 17 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Disamba na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 39 cikin jerin darussa daga littafin Ashratun Nisa wallafar al-Imamu al-Hafiz Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali An-Nasa'i rahmatullahi alayhi. Al-Imam An-Nasa'i sahibu sunan ya rusu ne a shekara ta 303 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Wannan littafi nashi na Ishratun Nisa asali wani sashi ne na babban littafin shi As-Sunan Al-Kubra. Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi. Za mu tashi a inda ya ce bab mudaratul rajuli zawjata. babin da ke bayani akan mudara abinda ake nufi da al-mudara shine husnul khulq fil mu'ashara wato kyautata mu'amala ta zamantakewa asluhu kamar da malaman arabiya suke cewa min al-mukhalafa al-mukhalafa wal mudafa'a kamar da Allah yake cewa idfa billati hiya ahsan wato mudara a takeice shine rama mugunta da alkhairi a yi gulmarka ka ƙi a yi zunɗanka ka ƙi zunɗan mutane a cuce ka ka mai da alkhairi shine almudara akwai na kusa da shi shine almudahana shi kuma almudahana kamar da malamai suke cewa shine tarku inkaril munkar wa anta taqdiru ala zalik hifadan ala janibi murtakibi kaga ana yin banna ka kau da kai ko ka ƙi yin magana saboda baka so ka ɓata wa wanda yake yin ɓarnar rai to wannan shine almudahana to wannan wani nau'i ne na munafici amma ita mudara to hali ne na karamci hali ne na dattaku hali ne na manya wato ai maka laifi kai kuma ka ki kulawa da laifin ai maka rashin kirki kai kuma ka mai da kirki a cutar da kai ka yafi wannan shine almudara na fata mun gane wannan a takaicen takaitawa mala ya ce akhbarana al-husayn ibn hurayf qala haddath qala akhbarana ibn hulayya an sa'id al-jurayri an abi salil an nu'aym ibn qanab أن أبا ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا يكاو حديثي أينهم واتو دقا ما لم يشي الحسين ابن حريف Uh, Abu Ammar al-Khuzai kenan wanda yana daga cikin rijalul jama'a al-khamsa amma banda Ibn Majah ya rasu a shekara ta 244 shi kuma yace akhbarana Ibn Ulayya wato Isma'il ibn Ibrahim ibn Miksam al-Asadi Abu Bishrin wanda aka fi da suna Isma'il ibn Ulayya Ulayya din matar uh, mahaifiyarsa ce wato Ulayya bintu Hassan alkufiya kenan wadda malama ce mai hikima shi mahaifin kamar da muka taɓa faɗi a bayan za ku yi tunawa ɗan kasuwa ne shi wato ibrahim ibn miksam ɗan kasuwa ne da ke zuwa ƙasar kufa to kuma har dai ya ga wannan baiwa allah ya aure ta ta haifa mishi ibrahim da kuma rabi'i shi ibrahim ba na manta bayar su a shekara ta ta ainihin wato ta haifa mishi ismail Ismail ya rasu a shekara ta ɗari da casa'in da uku bayan hijirar maza Allah sallallahu alaihi wasallam. To daga baya kuma dama yakan zo ne kasuwanci ya zo ya koma ya zo ya koma to wata rana kuma da ya tafi shikenan bai dawo ba sai zama ita wannan mata ita ta reni waɗannan ‘ya'ya nata wato abin nan Ismail da kuma Rubi'i to da haka sai ake ce musu ‘ya'yan ulayya don ita aka sani tana renon su duk da yake shi malam Ismail baya son haka ya fi so a danganta shi zuwa ga mahaifinsa Allah ubangiji ya gafarta musu gaba daya to wannan malami Isma'il ibn Ulayya rahmatullahi alayhi wanda malami ne thiqa min as-thiqat yace an Sa'id al-Jurayri daga Sa'id ya'ni ibn Iyas al-Jurayri daga cikin rijalul jama'a عن أبي السليل شين دريب ابن نقير an Nu'aym ibn Qanab ar-Rayahi wannan ya hadisi a cikin al-Adab al-Mufrad na Imam al-Bukhari wani jarumi ne cikin jaruman jahiliya wanda kuma ya riski musulunci akwai ma waɗanda suka kawo shi a cikin lissafin sahabbai kamar al-Isti'ab na Ibn Abdul Bar ya kawo shi cikin lissafin sahabbai sai dai muhadrami ne magana mafi inganci wannan hadisin nashi yana da wata kissa wadda al-Imam Ahmad ya ruwaito cikakkiyar kissa kamar yadda ya faɗa anan anna Abu Dharr qala yace Abu Dharr ya ce da shi qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah ya ce innal mar'ata ita mace an halicce ta khuliqat an halicce ta min dila'i min dila'in daga wato kashin haƙarƙari fa in zahabta tuqawwimuha taksiruha taksirha in ka ce sai ka miƙar da ƙashin haƙarƙari to za ka karya shi wa in ta da'aha in ku ka bar shi yadda yake fa inna fiha amadan wa bulga to ka sani dai a ciki akwai amad wato abin nema wanda ake nema na jin daɗi da holewa da samun natsuwa daga yamace wa bulga da kuma abin da ke gyara rayuwa ma yuslihul ai shine bulga asalin tarihin hadisin kamar yadda Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito da wani sa rahmatullahi alal jami' wannan bawan Allah ya gamu da Abu Zarrin shi wato Nu'aym ibn Qanab ar-Rayahi ya ce wa Abu Zarrin kai ne mutumin da nafi so in gani kuma kai ne mutumin da bana so kwata kwata in ganka Abu Zarrin ya ce kai ko ya kake hada waɗannan abubuwa guda biyu masu karo da juna ya ce eh to abin da yasa nake so na ganka shine saboda in ji ko ina da tuba abin da yasa kuma nake tsoron ganka ina tsoron karkace mini bani da tuba ya ce a jahiliya na taɓa binne ‘yata da rai irin da ake wa'azul banat ɗin nan ya ce ya taɓa yin ma'uda ɗin nan da ake a jahiliya sai sai na abu zarin ya ce mashi a fil jahiliyati haza ya ce ya ce to afallahu amma salaf Allah ya yafe abin da ya gabata ma'ana tun da Allah ya yafe maka kafircin da kai bayan ka musulunta to bin babi aula Allah ya yafe maka sauran zunubanka da kai a cikin halin kafirci to lokacin sai abu zarin sai ya kwala mata shi kira cewa kawo mana wani abu da za mu taɓa mana mai riwaya ya ce har aka yi haka sabi uku ta kula shi tana ta wani abu irin nasu na mata tana ta dinnan fushi da sauran sai ce to ai abin kenan ba za ki wuce yadda annabi ya ce game da ku ba shine sai shi wannan tabi'i ya ce me annabi ya ce game da su shine sai ya faɗa ya ce annabi ya ce an halicci mata daga lankushashen ƙashin haƙarƙari wanda in ka ce za ka tafi za ka miƙar da shi sai dai ka karya shi a wasu riwayoyin yan da cewa karya shi wato da aka faɗa a nan shine kinaya akan sai dai ka sake ta to kuma duk wanda ka aura lalle za ka sake ta gobe goben nan kenan tunda duk kowace za ta zo da irin wannan yanayi nata da irin wannan ɗabi'a ba sa rabuwa da ita samsam haka Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya halicce su to da haka a shaida nan shine wato za ka yi ta haƙuri ne da ɗan taimaka mummuna kai ka mai da alkhairi in ta saba maka kai ka saba mata ka karama Allah ya ji kan Malam Albani namu Malam Albani namu na nan Zaria Allah ya gafarta mishi yakan faɗa ya ce sai ai maka abin da kamata yayi kai Allah ya sa amma sai ka ce ka yafi a cuce ka kana gani sai ka kauda kai kai kamar baka ga abin da aka yi ba Allah ubangiji ya kyauta Malam yace akhbarana Imran ibn Musa qala haddathana Abdul Warith qala haddathana Sulaiman at-Taymi an أبي أثمان عن أسامة عن أسامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وانا رواية كما دقى عمران ابن موسى القزاز أبو أمر shi kuma ya ce haddasana Abdulwarif to aka ce Abdulwarif a zahiri sai a fara tunanin Abdulwaris ibn Abdussamad ibn Abdulwarif wanda yana da hadisai a cikin Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah mutumin garin Basra Abu Ubaida ake mishi alkunya amma wannan ba shi bane eh wannan Abdul Warith ibn Sa'id ne ibn Zakwan domin shine ke riwaya daga Sulaiman At-Taymi yani Sulaiman ibn Tarkhan At-Taymi Abu Al-Mu'tamir Al-Basri eh dukkanin su Basriyawa ne Sulaiman At-Taymi babban malami ne cikin malamai ya rasu a shekara ta 143 Allah ubangiji ya gafarta masa shi kuma yace an Abi Usman ya'ani Nahdi an Usama ya'ani ibn Zaid radiyallahu anhuma قال sayyidina usama yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ni dai a baya na ban bar wata fitina da za ta zama maza matsala ba indai fita ta zama maza matsala a baya na to babu kamar mata wannan hadisi bukhari ma ya rawaito shi har ya mishi babi yake cewa bab ma yuttaqa min shu'umil mar'a babu ma yuttaqa min shu'umil mar'a abin da ke bayani akan abin da ake kokarin guje mishi na shu'umcin kiyamaci sai ya ce wa qauluhu ta'ala inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum lalle cikin matayenku da ƴaƴanku akwai abokan gaba ku wanda za su iya halaka ku za su ja muku fitintunu da bala'o'i iri daban-daban. Allah Ubangiji ya kyauta ya kawo hadisi da suke magana akan lashi uma illa fil mar'ati wal farasi ya kawo su sannan ya kawo riwaya ita wannan wannan riwaya da ta, ainihin wato Usama ta dan Zaid. To da haka za ka ga malaman farko suna matuƙar tsoron mata da fitinar su suna ainihin wato guje mata saboda wannan abu da aka ambata a nan. in ka bi tarihin magabata a wurare daban-daban wanda mun sha ambata a wasu karatukan mu zaka ga irin yadda suke tsoron mata da taka musu nesa don su samu su tsira alal misali sayyid ibn musayyib rahmatullahi alaihi kamar da yake cikin tarjumarsa a cikin sirr alamin nubala yake cewa ma aisa shaytanu min shay'in illa atahu min qibalin nisa duk wani abu da shaydan ya rasa yadda zai sa mutane shi na fitina to sai ta wata bangaren mata duk abin da kake gani na barna in ya rasa yadda zai ya zuga mutane su yi sai ya ta bangaren mata yanzu ji ba koyawan zanga-zangan nan yanzu mata ne akan gaba da haka zaka kowane shaki yana so ya zo don ya dinga samun kusanci da su ko mun gane lalata da ke ciki Allah ubangiji ya kyauta haka nan atsa zahabi ya rawaito shi ma atsa yana cewa zahabi ya kawo a cikin sirr alamin nubala atsa yana cewa law tumintu law law tumintu ala ma baitil mali la kuntu amina inda za a bani a gadin baitul mal zan zama amintacce yace wala amunu nafsi ala amatin shauha amma ba zan aminta a bani ajiye wata baiwa wadda take koda baka ce mummuna ba eh shi yasa kaje Allah ya ce inna kaida kunna azim lalle makircin ku ya kuma ta babba ne haka in ka koma littafin al'imamu ibn kafir wato albidayatu wani haya na ibn kafir rahmatullahi alaihi inda yake ambata daga ibn jauzi ya ambaci wani mutum mai suna abda ibn abdurrahim wanda ya rasu ne a shekara ta ɗari biyu da saba'in da tara yake cewa qabbahu wallahu allah ubangiji ya munanta fuskar shi ya ce wannan mutumin ya kasance mahaddacin alkur'ani ne soja ne yana yawon jihadi ƙasa-ƙasa gari gari a ƙasashen rumawa sai aka je wani gari kawai sai ya zo ya ga wata kirista wannan kirista da ya ganta kawai makalkale mata ya dinga sulalewa daga cikin wato rundunar musulmai yana zuwa gidan su wannan yarinya kirista babanta kuma babban limami na coci karshe suka ce mai to inda yana son ta sai dai ya ridda haka ya fifita duniya akan lahira ya ridda ya koma kirista ya auri wannan yarinya sojin musulmai suka tafi suka bar shi a wajen da suka dawo sai wasu daga cikin sojojin wanda sun san shi suka tsaya su ji labarin shi ya yake da suka tambaye sai ya ce wallahi ya manta gaba ɗaya alƙur'anin da ya haddace yana nan yana cikin ma'ishatan danka kenan yace in ban da faɗin Allah ruwa ma ya waddu allazina kafaru law kanu muslimin zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun wannan ayar kawai ita ce bisa arashi ita kadai ya rike da Allah ya ce so da dama wanda suke kafirai za su dinga fatan ina ma da musulmai ne su Allah ce rabu da su su dinga ci kawai suna more duniya sannan burin duniya yana wato ɗauki hankalinsu daga abin da Allah ya halice su don su yi Allah ya ce amma da sannan za su san abin da suke za su sani duk wannan sharrin misali na irin sharrin fitinan mata fitina game da addini fitina game da rayuwa fitina game da mutunci fitina game da al'amuran yau da kullun ga sunan dai iri-iri haka al'imamu ibn hibana ya ba da labarin wani mutum a cikin littafinsa al-majruhin mutumin sunan shi habib ibn abil ashras wanda shi ma aka ce ya ya ga wata yarinya yana so to sai ya wayi gari ma bai da wurin zuwa in banda cocin su yakan je ma da yan rakiya cikin bayi a gidansa suna raka shi zuwa cocin daga baya dai ma ibn hibana ya ce an ce lalle ya zama kirista ya auri wannan mata da ka kowa wannan zamanin da aka ga irin wannan yana faruwa sosai abubuwa iri daban-daban da mutane suke na rashin arziki sakamakon biya wa mata kisa mafitaka kawai ka babin da Allah yake cewa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim kace da mu'minai su dinga rufe idanunsu Allah ka tsare mu almuhim dai wannan hadisin yana nuni zuwa ga cewa matarka ta aure ta gida za ta zama maka fitina da jarabawa to me aka ce ka yi game da fitina da jarabawa shine haƙuri shine muhalli shahid din sai kai haƙuri kai fatan samun lada a cikin irin rayuwar da kuke da irin kuncin da take saka a ciki ko damuwa da irin neman maka magana da take to ke ma haka in kika samu kanka da wani namiji wanda yake mafatini mai matsala wanda yake bayi da kirki ki ma hakuri zaki ta yi da shi dan ki samu ainihin ki samu ladan hakuri ki samu ki tsira Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya tsare mu al-imamu ainihin wato ibnu hajarin ya kawo maganganu game da wannan hadisi na fa'idoji da yake cewa wannan hadisi yana nuna zuwa ga cewa fitinan mata babba ce kamar yadda Qur'ani ya bayyana da yace zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa kaga sai aka fara kawo su kafin a kawo wani abu saboda girman fitinan su yace wa bada abihinna qabla baqiyati al-anwa isharatan ila annahunna al-aslu fi dhalika annabi sallallahu alaihi wasallam yace ibnu hajar yace Allah ya fara bayyana mata saboda nuni zuwa ga cewa su ne asalin wannan fitina duka sauran fitintunin suna biye ne da fitinar mata din Allah ubangiji ya kyauta qala mala yace babu lutfir rajuli ahlahu babun da ke bayani akan taushin hali bi a hankali sauwaka wa mata mu'amala karka zama mai daga murya mai zagi mai cin mutunci fitinanne mara fara'a karka zama ka zama mai saukin hali mai kawaici mai kau da kai mai ɗaukan ainihin wato abu ƙarami kamar da shi babba mai bayar da uzuri mai yafiya ana so ka wannan duniya cikin lutuf taushin hali daɗin zama ina fata muna ganewa قال أخبرنا هارون ابن إسحاق قال حدثنا حفص عن خالد عن أبي قلابة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر كلمة معناها أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله wannan daga Harun ibn Ishaq Abu Muhammad Al-Hamadani mutumin garin Kufa wanda ya rasu shekara ta 258 ya da hadisi a cikin Tirmidhi da Sa'id ibn Majah shi kuma yace haddathana Hafs ya ibn Ghiyath ibn Talq daga Hafs dan Ghiyath qal shi kuma yace an Khalid ya al-Hazza an abi kilaba daga abu kilaba an aisha daga uwar mumine aisha radiyallahu anha wa ardaha sirtuna aisha take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace mai riwaya yace wato dogon hadisi ne thumma zakara kalimatan ma'anaha sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wata kalma cewa wadda ma'anarta akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa mafi cikar imani a cikin muminai shine ahsanuhum khuluqa wanda yafi saura wanda yafi kyan hali wannan yana cikin sifat na kamalul iman wanda dama daga cikin kamalul iman yujibu kama yujibu husnul khuluq wa altafuhum bi ahli wato da kuma wanda yafi saukin mu'amala da iyalansa wanda yafi saukin matsala wato wanda ya fi kula da matansa da ‘ya'yansa da makusantansa da duk wanda suke cikin iyalan shi yana da mutunci yana da kirki yana da sakin fuska yana da walwala yana da alheri a gun iyalansa suna masa shaida kirki to wannan a cikin mumine ya fi kowa wannan a cikin mumine ya fi kowa jama'a muna fata mun gane to sai mutum ya sa'ayi zuwa ga samun irin wannan falala da wannan daraja Allah Ubangiji ka samu dace. Babu raf'ul mar'ati sautiha ko sautaha ala zaujiha babin da ke bayani akan mace ta dinga magana da mijinta tana ɗaga murya ana jin muryarta a sama to ya kenan. مالك يتي أخبرني عبد ابن عبد الرحيم المروزي قال حدثنا عمرو ابن محمد يعني الأنقذي قال أخبرنا يونس ابن أبي إسحاق قال أن أيزار ابن حريف أن النعمان ابن بشير قال استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا وهي تقول والله لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبي فأهوى إليها أبو بكر ليلطمها وقال يا ابنة فلانة أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر مغضبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة كيف رأيتني أنقذتك من الرجل ثم استأذن رسول الله ثم استأذن أبو بكر بعد ذلك وقد اصطلح رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة فقائشة فقال أدخلاني في السلم كما أدخلتماني في الحرب وانا في الإمام النسائي يروي توشي تهنيا عبد ابن عبد الرحيم wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyu da arba'in da hudu bayan hijira wanda limamun nasa'i ya kaɗaitu da riwaya daga gare shi cikin ashabu al-kutub sitta abda ibn abdurrahim al-marwazi ya ce haddasana amr ibn muhammad ya'ani al-anqazi shi kuma daga cikin rijal muslim ne da al-arba'a rasuwarsa ɗari da casa'in da tara bayan hijira قال أخبرنا يونس ابن أبي إسحاق السبيعي كان عن عيزار ابن حريث ana cewa aizar ana cewa kuma al'aizar da ma'arifa al'abadi kenan al-imam muslim da abu daud da tirmidhi da sai sabatar hadisi da anan nu'man ibn bashir daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nu'man dan bashir radiyallahu anhu sai da nu'man yace ista'adana abu bakrin ala nabi sallallahu alaihi wasallama sai na abu bakrin ya nemi izinin shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasami'a sauta Aisha sai ya jiyo murya Aisha aliyan tana daga murya to kaji shine a nan wajen yanzu nan ya nuna ashe in ta kama mace ta daga murya to ba wai za a ce abin da ta yi daidai bane amma ta yi daidai bane amma kuma ba wai haramun ne kada'an ba makruhi ne ba abu ne mai kyau ba amma in ta kama har ta yi ana nufin kai kuma yi kokari ka fahimce ta ka bi ta a hankali kada kai ma ka ɗaga murya a ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai biye mata ya ɗaga murya ba amma kuma da aka ba a hana ta bai ce ka a hana ta ba sai ya hana dai a daki ta yana cewa to abin abin hanawa ne amma ba abin duka bane kenan ba za ka ɗau zafi a kansa ba tunda ba abin duka bane amma kuma ba za ka bari ba tunda kuma ba abu ne mai kyau ba irin waɗannan hadisan da suka faru tsakanin su Aisha da Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ire-irensu ga suna gudana ne a magudana ta dan adam tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce to shikenan kin zama kaza kin kin ma bata to kai kar kai kokarin zaka faɗi wannan ka bar shi a yanda yake haka karanta ka wuce falalaci ma gare su waɗannan bayin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da su ya zauna da su ya aure ƴaƴansu kuma ka ji har ma suna iya samun saɓani irin wanda aka saba samu tsakanin miji da mata wannan kuma yana nuni zuwa ga komai girman malantarka komai girman sarautarka ko kuɗinka ko wadatarka ko kuma ka auro ta yarinya da bata wuce sa'an yarka ba kamar yadda ita Aisha misali yarinya ce karama a shekaru ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma shi magana malanta dama shine asalin malami kaga duk girman malantarka to kana ya auro ta mace yar karama ta zo ta maka irin wannan ainihin wato karan tsayen ko ta girgiza maka teburi ko ta maka wani shiga gaba gadi ka rasa yadda zaka da ita irin wannan da abu ne mai faruwa to idan ya faru sai ka dau izina daga magabata yaya suka yi daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karka ce ke a matsayina ni ina malamin islamiyya ku ki hadda a gabana saboda na aure ki zo kina mun kaza to wallahi baki isa ba uwanki ma wani bai isa ba to kana faɗa mata wannan magana in ba sa aka ba shaidan ya zuga ta ma ta zage ka ta ce ba dai ubana ba eh zagi na zaki a ni dai ban ce ba wallahi to haka fara ka ta ba ta ce kai ma ka zanka za ta faɗa to tun farko sai ka kirke mutuncinka ko dai ka fita ka bar mata gidan ko in kana tsaye ka zauna ko in kana zaune ka kwanta ka yi isti'aza da sauransu kar ka biye mata har ku je kuna maganganu na cin mutuncin juna wanda daga ba za ku zo kuna jin kunyar juna ina fata muna ganewa jama'a don haka haƙuri ake kau da kai ake sanin ya kamata ake amfani da shi yace وهي تقول tana cewa wallahi laqad alimtu anna aliyan ahabbu ilayka min abi tana ce mishi ai wallahi dama ni na sani na san ka fi son sayyidina ka fi son aliyu akan ubana to yanzu kaga wannan magana in ba dan su mata ba ina wannan magana me ma abin da za a tsaya ana wani abu akan ta shirin sharadi ne sai ya fi son mahaifinta akan wani ba sharadi bane kuma in ma hakan ne wannan bai da alaka da auren su wani abu ne can daban ina fata mun gane wannan sai na bakar ya ga haka fa'ahwa ilaiha abubakarin liyal timaha sai na bakar ya taba da sauri zai dalla mata mari shine yal tsima ana karantawa yal tsima ana yi kanta kuma yal tsuma amma dai kasara din shine afsa ya je kaman zai dalla mata mari zai mangare ta sai na rasulullahi na gana ka sai annabi yana gani kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai na abubakar yana cewa wa qala yana cewa yabnata fulana ke yar gidan wanci sai dangata ta da mahaifiyarta irin da ka san dai ana yi al'adance a raki tarfa'ina sautake ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina ganin ki kike dagawa annabi murya kina hauka ne wannan ya nuna irin yadda waɗannan sabai suka san darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa yadda ai mishi wani karan tsaye yanzu kaga in kai ne siriki ka je katar ana rigima haka kokarin da zaka yi shine ka goyi bayan yakka amma shi ya ga sirikin nan wannan mutum ne mai daraja ya taimake ni ya auri yata gashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kawai sai ya goyi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zahirin abin da ya ga tana yi na daga murya ya aiki da wannan akan cewa abin take yi ba mai kyau bane nan da nan ya ainihin kai mata mari yana haka fa amsakahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tarab ya rike hannun ya hana shi kamar mutum ya kawo mari kai maza ka tare hannun shi wa kharaja abubakar mughdaba sai na bakar ya fita yana cikin fushi da ita Aisha ya fushi da abin da ya ga tana yi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ya Aisha ya ki Aisha kaifa ra'aituni me zaki ce game da abin da ke ga nayi an qaftuki min rajuli kin ga yadda na hana ki na tseratar da ke daga wannan mutum sai ya ce arrajul bai ce an abiki ba don duwana yana cikin muzah ne wato ya mai da abin raha da wasa cikin gari ko da na baki an casa ki ba kina kaza kaza kaza yayi abin nan ɗinta haka ya dan ci gaba da yi mata raha ko mun gane ya ce sai ta ce sai ki cewa sun masta'azana abubakarin ba'ada zalika wa qad salaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa aisha faqala sannan sai kuma sai na bakar ya ƙara yin sallama an jima ya sake shigowa sai ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam da Aisha suna zaune kuma ana ta fira an yi sulhu ana ta shan soyayya sai ya ce adkhilani fi silmi kama adkhaltumani fil harbi to sai a shigar da ni cikin wannan zaman lafiya kamar yadda a baya aka shigar da ni cikin wancan yaƙi wancan daga faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce qad fa'alna shikenan an shigar da kai ka shigo ka zauna a yi fira da kai kamar da da ka shigo katar ana faɗa nan hadisi al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya kyautata isnadin sa ko ya inganta isnadin sa a cikin Fathul Bari inda yake cewa akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin sahihin an Nu'man ibn Bashir amma anan kurkusa a Sheikhul Albani shi kuma ya karkata zuwa ga cewa isnadin shi mai rauni ne wallahu ta'ala a'lam wannan yana nuni zuwa ga halaccin uba ya je gidan ɗiyarsa da ke aure ya kai mata ziyara ita da mijinta kafin ya shiga ya nemi izini aka masa izini sai ya shiga ba matsala mu ne muke da wasu al'adu da muke ganin cewa mutum aurar da ya to ba ruwan shi da ita wannan kuma ba daidai bane al'ada ce ta mu kuma ba mai kyau bace sannan kuma babu laifi ainihin wato in kaga za a daki wani kana da halin da zaka hana kaga kaman dukan bai dace ba kai marmara ka kai hannu ka tare in kana ganin akwai maslaha a cikin tarewa din sannan ya nuna ainihin uba yana da yancin ya zo ya horar da diyarsa da zaran ya ga tana yawan miji abin da bai kamata ba yana da yancin horar da ita babu laifi kuma in shi mijin ya nema mata ceto ya nuna cewa a yi haƙuri ya ƙyale ta ya sulhunta shi da ita cikin ruwan lalama duk wannan hadisin yana nuna waɗannan ainihin wato fawa'idu din insha Allah Allah ubangiji ya samu dace sai mu tsallaka inda malai yake cewa باب غضب المرأة على زوجها باب da ke bayani akan mace da irin fushi da take da yi da mijinta mace ta fushi da mijinta ta ki masa magana ta ki bashi abinci ta ki kula shi in yi magana ta yi tsaki wannan shi ma ya halasta fa jama'a shine mafadul tarjama ya halasta idan akwai maslaha in ta ji haushi dole a gane ta ji haushi yana daga cikin ɗabi'an mutum ya ji haushi to kuma ka yadda ya zama ana gane in kayi fushi kar ka zama ko da shi cikin fuskar da ba a gane kayi fushi irin wanda ake cewa fuskar shanu a kan kakar lisaniya ko da yaushe za ga fuskar ta ranta a ɓace yake to ba a so ka zama haka ya zama in kai fushi za a gane in kana cikin walwala ma za a gane qala akhbarana ali ibn hujr qala akhbarana ali wa huwa wa huwa ibn mushir عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبا قلت بما تعلم يا رسول الله قال إن إذا كنت علي غضبا فحلفت قلت كلا ورب إبراهيم وإذا كنت عني راضية قلت كلا ورب محمد قلت صدقت يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك wannan riwaya ita kuma wadda ita ma tana cikin Bukhari da ainihin Muslim ta wannan hanya zuwa ga Aisha radiyallahu anha shi al-Imam an-Nasa'i ya rubuta ta hanyar Ali ibn Hujr as-Sa'di al-Hafiz ba malami rasuwarsa shekara ta 244 yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i babban malami ne cikin malaman hadisi yace akhbarna Ali wa huwa ibn Mushir Ali ibn Mushir Abu al-Hasan al-Qurashi shine mai wannan riwaya wanda dan uwan wannan alkali wani sokon alkali da ake cewa Abdurrahman ibn Mushir wanda akwai wata kisa shi mai ban dariya wata rana ya ji labarin kadini na aljabal ya ji labarin halifa abuja marar mansur zai kawo ziyara sai ya dinga tar mutane ya ce don allah ku je gaban halifa ku yabe ni da kowa ya ki zuwa sai ya je shi da kanshi kawai ya sa kaya canza kama ya tare su yana zuwa ya ga halifan sai ya ce to mutanen dai wannan gari suna yaba wa alƙalinsu sai akwai wani waziri ya ta dariya hasar ke ce mashi dare me kake sai ce ta wannan shine alƙalin da kanshi shi ma halifan ya dariya ya dariya sannan ya ce to kaga wannan akhli'uhu ku tube mini shi fa innahu ahamaq wannan wawa mutum to dan uwan shi ne wannan malamin shine Ali ibnu Misharin ibnu Mushir an Hisham daga Hisham ibnu Urwa an Urwa daga baban shi dan Zubair radiyallahu an Zubair wa rahimallahu Urwa wa ibnuhu wa ibnuhu Hisham yace daga Urwa dan Zubair daga babansa abin nan daga daga amin daga Hisham dan Urwa daga babansa Rotu dan Zubair an Aisha daga Sayyidina Aisha radiyallahu anha kala take cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la a'lamu idza kunti anni radiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina ganewa sanda muke tsasawa sanda kika yadda da abin da nayi kina cikin ji da ni ina ganewa wa idza kunti alayya ghadba hakanan kuma ina ganewa sanda kike fushi qultu bima ta'lamu ya rasulullah tace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tace ya kake ka gane kala kun idza kunti alayya ghadba idan kina fushi saboda fushi ya bunƙasa fa halafti kika zo yin rantsuwa qulti sai in jikin ce kalla ba haka ba wa rabbi Ibrahim na rantse da ubangijin Annabi Ibrahim ce ba za ki ambaci sunana ba ma kenan yace wa idza kunti anni radiya idan kuma muna cikin dasawa kika bi fadin suna qulti zan ji kin ce kalla wa rabbi muhammad na rantse da ubangijin muhammadu qultu ni aisha sai nace sadaqata gaskiya ka faɗa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahjaru illa ismak tace amma wallahi babu abin da nake kaurace ba sai sunan zuciya tana nan cike da ƙaunarka ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam radiyallahu an aisha wa salawatullahi wa salamuhu alal habibin mustafa zaujiha kaga wannan malamai suka kalle suka ce yana nuni zuwa ga wato cewa shi miji yana da kyau ya tsaya ya karanci ɗabi'an matan shi shine istiqra'ur rajuli halal mar'a min fi'liha wa qawliha fima yata'allaqu bil maili ilayhi aw adami ya tsaya ya kalli mace ya fahimci ɗabi'arta ya fahimci kyakkyawa da mummunar ɗabi'arta yinta ko barinta ɗinta ko a'a ya ce da kuma wato duk abin da ke da alaƙa da karkata zuwa gare ta ko karkata zuwa ga watanta wal hukmu bima taqtadihi al qara'in fi dhalika da kuma halar sun yi hukunci da qarina ma ma'anar karina kaga ai ba faɗa mishi ta yi ba amma ya gwama abubuwa ne ya fidda wannan sakamakon saboda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya jazama bi anna aisha idza radiyat fa'alat kaza wa idza lam turdi fa'alat kaza ba tare da kuma ya ce ita ta gaya mishi ba sai yana halayen guda biyu akan wato yanayin da ya fahimta wasu kuma suka ce yana ɗauka ya tamilu an yakuna dhamma fi ila zalika shay'un tayi kuma hada da wani abu can da wanda ba a sani ba wanda yake asrahu minhu hala ta faɗa mashi a wani lokaci ko da wani abu wanda ya sa ya abin haka attibi yake cewa wannan hasarin da aka yi cewa takan cewa rabbi ibrahim ya ce wannan abu ne mai latifun jiddan da kuma ita ita anan da ta ce bana barin komai sai sunanka amin tana nuni zuwa ga yadda zuciya take cike da ƙaunarsa ko da tana cikin fushi ba ta fasa san shi la ta tagayyaru anil muhabba al mustaqirra ba ta rabuwa da asalin ƙaunar shi take kamar yadda mai waka yake cewa inni la amnahuka sududa wa innani qasaman ilayka ma'a sududi ilayka ma'a sudud la amyalu wannan waƙar ahwas ne al'ahwas mawaƙi ne na garin madina mawaƙin abin na mawaƙin waƙar ish muhuza waƙar gazal yana da waƙoƙi da yawa a cikin wata waƙa shi da yake cewa ya bai ta'atikata alladhi ata'azzalu hadara al'ida wa bihi al-fu'adu muwakkalu asbahatu amnahuka as-sududa wa innani qasaman ilayka ma as-sududi la amyalu ولقد نزلت من الفؤاد بمنزل ما كان غيرك والأمانة تنزل ولقد شكوت إلى ال... ولقد شكوت إليك بعد سبابتي ne ma yake cewa na manta sauran walaqad walaqad shakautu ilayka ba'da sababati abin nan wala ma kaman tu min sababati atwalu fasadattu anka wa ma sadattu li baghdatin لبغضة أخشى مفا مقالته كمنني كأشجل أخشى مقالتك شجن لا يؤقل نعم ولا يأكل الشاهد شنو عندي كتشوا أصبحت أمنهك السدود أنا وايقري إنا باك gujewa saddinka in katange ka wa inna ni qasaman yace kuma na rantse maka da Allah ilaika ma as-sududi la amyalu ina koran ka ne kuma ina fatan ka zo kai nake kora kuma so so nake ka zo nan take cewa bana barin komai sai faɗin sunanka wato ma'anar shi tana barin kawai tasmiyatul lazziya lafziya amma kuma zuciya tana cike da kauna da girmamawarsa sannan wajen ambatan annabi Ibrahim ce me yasa ta tabbatar da ta ce rabbi Musa ko rabbi Harun ba ta ambaci annabi Ibrahim yace wannan yana nuni zuwa ga fasaha da da, fahimta irin ta Aisha saboda ai Allah ya ce inna awlan nasi bi Ibrahim lillazina tabauhu wa hadha nabi to tunda bata ambace shi ba ma sai ta ambaci wato aulan nasi bihi wanda ya fi cancanta wanda ya fi kowa cancanta da shi Uh, wannan uh, muhallab yana cewa yanzu wannan hadisin yana nuni ba ga cewa al-ismu ghairul musamma idza kana al-ismu ainal musamma lakanat bi hajrihi tahjir dhatahu wa laysa kadhalika al-ismu laysa al-musamma da a ce al-ismu huwa al-musamma wato suna shine abinda aka sawa sunan to da ta kauracewa sunan kamar ta kauracewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma da bai halarta gare ta ba uh, yayi kokari ya tabbatar da wannan mas'ala da zance mai tsayi Allah Ubangiji ya samu dace. Almuhimmu dai wannan hadisin yana nuni zuwa ga halarci yiwuwar mace ta yi fushi da mijinta, kuma nuni zuwa ga kai miji ya kamata yau da gobe ka fahimci ɗabi'ar matarka mai ke sa ta fushi mai ke sa ta yadda kuma ka iya gane in ta yi fushin ka ta fushin ma baka san baka san tana yi ba ka gane ta yi ɗin ka ba ta haƙuri zaka zaka ga in kai mata haka za ta ji daɗi ta ji sauƙi ta mai da abu komai ba komai ba ta koma ku ci gaba da ƙwalisa ku insha Allah za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi wa sallam wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh